أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن uwa masu kallonmu da sauraronmu ta fuskar ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai taken haɗa nasoshi idan bu wanta ba muna cikin littafi ne guda biyu da muke tafiya a kansu ko muke tafiya tare da su littafi na daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na sheikh al'allama al-qur'ani muhammadu al-amin shankiti da kuma as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdulkadir ar-razi rahimallahu al-jami' wannan shine darasinmu na 21 idan ban manta ba wato can cikin daf'u ihamul ittirab mun taba aya ta 256 kenan zamu tashi akan ta sannan sai mu ci gaba da bayanai a ƙarƙashin mas'ala ta 36 a aya ta 256 a suratul baqara malam ya kawo qadiya ta la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay wato babu tilaswa a cikin al'amarin addini to sannan kuma wasu ayoyi sun nuna cewa abin nan za a yaƙi mutane malam ya kawo bayanai na ayoyin da suke nuna bambanci tsakanin abin da ake nufi bayani ya gabata a cikin wannan cewa ko an shafe waccan aya ko ko wannan aya tana da alaka ne da mushrikan laraba ba ahlul kitabi ba ayoyin kinan da suke nuna wato abin nan kinan su ahlul kitab idan sun ba da jizya ne za a bar su bayanai dai sun gabata to abinda za mu dan karawa da shi waɗannan ayoyin a wannan zamani waɗansu suna fakewa da su wajen nuna cewa jihadi babu jihadi kwata-kwata a addinin musulunci musamman lokacin da ƙasar ingila take mamaya a ƙasar indiya ta yi amfani da wannan dama na nuna cewa la'ikraha fiddin kenan jihadi babu shi haramun ne a yaƙi turawa a tashi a kansu wanda idan muka duba a wannan lokaci ne wato aƙida ta ahmadiyya ma ta bayyana saboda tana goyon bayan abin da wato su turawan ingila suke yi kamar matsayin kaddara ce haka Allah ya kaddara da kuma waɗanda suke ganin sun yi karatu yanzu a zamani na cewa sun tasirantu da turawa cewa don haka jihadi babu shi yanzu musulmi ya kamata kawai su tsaya duk abin da aka ga dama a yi da su saboda an ce la ikraha fi din kuma cewa musulunci ya yadu da mustashriqun da suke cewa musulunci ya yadu ta fuskar yaƙi in tashar bisaif to duka irin waɗannan matsaloli ne waɗanda dole ya kamata malamai sai sun tashi tsaye wajen bayanansu da ɗaliban ilimi irin mu gwargwadon abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore muna na farko shi jihadi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce umirtu an uqatila nas an umurce ni in yaƙi mutane bai ce umirtu an aqtula nas ba ba a umurce ni in kashe mutane ba akwai bambanci da uqatil da aqtul in an ce uqatil yaƙa za a yi yaƙi ba a kashe mutane ba kuma za a iya kashe mutane ba a yi yaƙi ba kenan babu tanazun a tsakankanin su to sannan kuma ita ayar da take cewa la ikraha fi din ba ta cin karo da ayoyin jihadi shi jihadi abu ne wanda sai in sharuɗan shi sun cika akwai daula ta musulunci akwai shugaba na musulunci akwai wato sojoji na musulunci sannan a je a yi jihadi don haka ba shi ne take nuna la ikraha fi din ba babu jihadi a musulunci wannan fassara gurgo fassara ce sannan shi jihadi kala biyu ne manya wato idan muka duba ana kasa jihadi kaso biyu manya kaso na farko shine aljihad alhujumi jihadi na aje akai hari sannan akwai aljihad addifa'i jihadi na kare ƙasa karewar musulmi su kare ƙasar su idan aka kawo musu hari wajibi ne akan kowa amma aljihad alhujumi mu je mu kai yaƙi shine sai in muna da ƙarfin da za mu je mu kai yaƙin kuma ba muna kashe mutane bane a'a gwamnatin da ke hana mutane su yi addinin da suke so ita ce ake yaƙa shi yasa idan aka je aka yi yaƙi ba wai ana kashe mutanen garuruwa bane waɗanda suke cewa al-islam wato in tashara bisaif to da wannan ne za ku ga waɗansu suna kafa hujja da ayoyin mahadi hadisan mahadi afuwan cewa mahadi sai ya bayyana kaga in shi'a sun fake da wannan cewa sallah ba wajibi bace sai mahadi ya bayyana jihadi ba wajibi bane sai mahadi ya bayyana shi yasa waɗansu ma daga cikin su wanda su sun su kafa daula irin Khomeini suka kirkiro wani abu da ake kira wilayatul faqih kenan faqih shi zamanto shine ke da wilaya kafin mahadi ya bayyana wanda da yawa daga cikin wato yan shi'a waɗansu ba su yarda da wannan aƙidar ba duk da yake shi ma ya yi ƙoƙarin ya kafa hujja da wa ulil amri minkum wato ana nufin ma'abuta al'amari kinan su ne alfuqaha kafin mahdi ya bayyana wannan kuma shine tasiri ga waɗansu suka ke ganin cewa a'a za a bari turawa su yi ta kashin mu sai mahdi ya bayyana su suna ta suna kira makaman nukiliya suna ganin yadda za su yi su mamaye mu kai ko kana nan kana jiran mahdi ya bayyana sai ka mutu a kashe ka da iyalinka mahdi bai bayyana ba wannan aƙida gurguwar aƙida ce kuma turawa ne suke amfani da irin waɗannan ababe yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan don haka dai a takaice ba a ɓata jihadi da ayoyin da suke umurtar manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ya bar ya kyale kafirai fatawalla anhum fama anta bimalum ka bar su kenan kenan wannan yake nuna cewa a daina yin wa'azi a daina yin jihadi a'a nan fata walla anhum ana nufin ya bar su bari irin wanda juyawa kamar yadda anka ce wahjurhum hajran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau ba shi yake nuna a daina wa'azi ba ba shi yake nuna a daina jihadi ba da mafi yawancin waɗannan ayoyin makka suka sauka shi ko yaƙi a madina ne kenan da haka babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi ɗaliban ilimi da malamai a yi hattara wajen rashin fahimtar nassi a je a fassara shi don ya dace da son turawa ko ko ya zamanto mutum yayi akan jahilci Allah ya muna tsari to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi shine a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 69 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala li Ibrahim alaihi salam ya aka yi Allah ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam awalam tu'min shin baka yi imani ba lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake wato rayar da matattu a suratul baqara aya ta 260 wa qad ulima annahu athbatu an-nasi imanan sannan kuma an san cewa shi annabi Ibrahim ya fi yana daga cikin mafi tabbataccen imani a duniya qulna malin yace amsa li yujiba bima ajaba bihi don saboda ya ba da amsa ne shi yasa Allah ce awalam tu'min ba kai imani ba ba don saboda annabi Ibrahima bai da imani ba fatahsulu bihi fatahsulu bihi fa'idatul jalila sai fa'ida wanda suke mai girma ta bayyana lissami'ina ga masu ji min talabihi daga neman da annabi Ibrahima yi li ihya'il mauta don rayar da matattu idan da Allah ya ce awalam tu'min ba wai Allah bai san annabi Ibrahim ba mai imani bane ko bai da imani sannan dan saboda a gane dalilin da yasa annabi Ibrahim wato ya abin nan ya nemi wannan abin mas'ala ta saba'in a cikin wannan as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa yajuzu ya zai halatta an yakuna nabiyyu annabi ya kasance an gane ko ghaira mutma'innil qalbi an gane ko bai natsu ba bi qudratillahi da qudra Allah ala ihya'il mauta akan rayar da matattu hatta qala ibrahim har sai da annabi ibrahim ya ce li yatma'inna qalbi dan saboda zuciyata ta samu natsuwa aya ta 260 dai har yanzu a cikin suratul baqara ya aka yace yana son zuciyar shi ta natsu shin bai yarda da kudurar Allah bane ma'a anna qalbahu tare da cewa zuciyar annabi Ibrahim mutma'innun bi qudratillah wato tana da natsuwa game da kudurar Allah subhanahu wata'ala alal ihya'i akan rayarwa marin yace kulna zamu ce ma'anahu liyatma'inna qalbi bi ilmi zalika dan saboda zuciyata ta natsu da ilimin wannan iyanan inganshi da idona na natsu da zuciyata amma in natsu da idona kama wato itma'anna bihi burhanan kamar yadda shi annabi ibrahim ya natsu da shi burhanan a matsayin hujja ya yarda da shi a hujja yana iya bada cewa lalle tabbas Allah yana iya yi amma ya nuna shi a gwade to kuma wannan shine ke nuna Allah ya nuna masa da idonsa awli yatma'inna bi annaka ittakhadtani ilahan ko ko mutane su na samu natsuwar cewa ko ko shi zuciyata ko ko abin nan ya samu natsuwar cewa ka rike ni a matsayin khalilan Allah ka rike ni a matsayin khalil badadayinka domin badadayi yana biyan bukatar abin da masoyin sai yake so au bi annahu mustajabu da'wa ko ko a gane cewa annabi Ibrahim ana karba masa addu'arsa ina fata an fahimce ni wali qa'ilin an yaqul malin yace wannan amsa da ni bayar za a samu wani zai iya cewa alal wajhi al-awwal akan amsa ta farko kaifa yazdadu yaqiman bil mushahada ya za a yi a ce zai ƙara yaƙini bil mushahada ta har ta fuskar gani da ido wa qad ruya an aliyin an ruwaito daga aliyu karramallahu wajhahu Allah wato ya girmama fuskarsa malamai suna cewa abin da yasa ake ce masa wannan saboda shi tun a lokacin jahiliya ya taso yaro bai taba shiga cikin shirka ba amma wannan ba shi ke nuna yafi sayyidina Abubakar da Umar da Uthman ba saboda in shi a suna fakewa da wannan annahu qala cewa shi Aliyu ya ce ruyan jimalan sigatu tamrid ce dan mu yi hattara law kushifa al da za a yaye mini al rufi ma'ana hijabin da Allah ya sa na gaibi mazdattu yaqinan da ban ƙara yaqini ba wa Ibrahim shi ko annabi Ibrahim salawatullahi alaihi wa salamuhu sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a'zamu rutbatan wa ajallu yafi wato matsayi a wajen Allah kuma yafi wato daukaka wa jawabuhu amsar da za a badar in ji malan anna aliyan arada bidhalika wato quwwata yaqinihi qabla al-iyan annabi aliyu radiyallahu anhu an sahabati ajma'in yana nufin zai ƙara yaqini an gane ko qablal iyan kafin ya gani ma'ana kenan kafin ya ganin ma zai ƙara yaƙini hatta ka anna ziyadatal ka anna ziyadatal hasila lahu bil iyani har ya kasance abin da ya gani wato ƙarin ganin da yayi a wato a fili wanda ya gani yasiratun la yu'taddu biha za ta zama to kamar tamkar babu kadance wanda babu wani wato bambanci kenan wannan shine abin da malam ya yi kokarin ya bayar amma dai abin da zamu iya cewa wannan duka ko da wannan asarkin ya inganta zamu ce a'a shi Aliyu yana nufin yaqinin sa yana nan tabbatacce ganin idon ba zai kara mishi wato wani abu ba shi dai ne abin da zahiri yake karantarwa amma a ɗabi'ar dan adam a ɗabi'ar ɗan adam ƙarin ganin abu yana ƙara masa yaƙini haka Allah ya halicci ɗan adam kuma wannan nassoshi da dama sun tabbatar da wannan in muka ɗauka hawariyuna ba a shakkar imanin su waɗanda suke hawariya da suka imani da annabi wato isa Allah yake bada labari a cikin suratul ma'ida bari mu bada ayoyi saboda mas'alar ta fito a fili Allah yake gaya muna iz qala al hawariyun lokacin da hawariyawa sun ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuk ko hal tastati'u rabbak in muka dauki qira'a hal tastati'u rabbak shin zaka iya roƙon ubangijinka hal yastati'u rabbuk shin zaka roƙon mana ubangijinka ya karba mana an yunzila alaina ma'idatan minas sama to kaga suna roƙon Allah ya abin nan ba wai suna shakka Allah zai yi ba me dalili yace qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين kaga suka bada amsa cewa nuridu an na'kula minha dalilin da yasa muka roƙa muna son mu ci kaga in sun san Allah ba zai yi ba ko suna shakka ai ba za su ci su ci ba wa nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna kuma zukatan mu su samu natsuwa kenan da gani ashe wannan ɗabi'a ce ta dan adam wani wani alama an qad sadaqtana kuma mu ƙara tabbatar da cewa gaskiyarka wa nakuna alaiha min shahidin kuma mu zama to masu bada shaida akan abin da mun ka gani ina fata an fahimci tunda idan ba su gani ba wato ba za su iya bada amsa ba to sannan kuma annabi Musa tare da cewa shi ma an san da imaninsa ba a shakkarsa kuma yana da cikin ulul azmi min rusul lokacin da Allah ya bashi labarin cewa mutanensa sun bata Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik Allah ya ce ma annabi Musa mun jarrabi mutanenka bayan ka kaga annabi Musa ya tabbatar da cewa mutanen su kenan sun bata bayan shi wa adallahum samiriyu kuma samiriyu ya batar da su duk da shi suna cewa sunansa Musa Samiri amma dai shi Qur'ani Samiri ya faɗa cewa akwai Musa gaba wannan nassi bai tabbatar da shi ba kuma bamu samu nassin da ya kore ba balle kuma mu ce ƙarya ne dole sai mun yi hattara to anan annabi Musa inda yadda malamai suka yi istinbatin wannan mas'ala sai ya kasance Allah ya bashi at-taura a can ya kamata a ce daga lokacin da Allah ya bashi labari ya jefar da at-taura ya dawo yana cikin abin nan hushi ya ga aikin da ya je ya yi bai yi amfani ba saboda ya je ya karɓa musu abin shirya kuma sun bata amma tare da haka sai zo da attaura Allah ce faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa a cikin al-araf yace wala ma raja Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi kaga lokacin da annabi Musa zo iske su suna wannan bautar lokacin da Allah ya ce wa alqa al-alwaha sai fushi ya rufe shi ya kasa hakuri sai jefar da allunan at-taura kaga da ya kamata a ce tun lokacin da Allah ba shi labari ai baya shakkan labarin Allah tun daga wannan lokaci ya kamata ya jefar da su amma saboda ido ido suna da tasiri shi yasa a wannan lokacin ya jefar da su kuma da yake hushin ya kai inda ya rufe zuciyarsa Allah bai kama shi da cewa ya jefar da attaura dan kawai ne ce annabin Allah ya aikata kaba'ira ya jefar da attaura saboda akwai da irin su hashawiyya da suke cewa annabawa suna iya kafirta sannan kuma su dawo cikin musulunci wal iyadu billah wannan akida ta yi muni Allah kai mu tsari daga cikin misalan da malamai suke bayarwa suke cewa har yanzu game da annabi Musa annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ya roki ga Allah Allah yake cewa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik yace Allah ina so in ganka sai Allah ce lan tarani Musa ai bana ganuwa walakin inzur ila aljabali ka kalli dutsi kaga sai ya bashi wata alama wadda ke sa shi natsuwa wadda zai gani da idonsa amma kuma bayan Allah ya san in ya gaya annabi Musa annabi Musa ba zai karyatar da shi ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ce ka kalli dutse idan ya tabbata auren sa to zaka gani Allah ce falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ga dutse dutsen ya tsage ya zamanto wato dakkan ko dakka a injima a wata riwaya wato ya zamanto kamar raƙumar da take bata da to zo shafaffen abu kenan ya nike gaba ɗai shine dakka a ko dakkan kenan ya nike zangari abin da ya zangari zai iya zama tuwa daidaitacce wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi yana sume falamma afaqa lokacin da ya kwarfado qala subhanak yace sarki ya tabbata maka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin ni ne farko masu imani kenan ya samu aya ko hujjar da za ta bashi idan wani ce yana son ganin Allah annabi Musa ya bashi labari to kaga ba annabi Musa yana shakkar wato labarin ubangiji bane sannan daga cikin ababen da malamai suke ba da labari game da irin wannan mas'ala ta gani malamai suke cewa kafirai a cikin suratul baqara Allah ya ce wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun kaga Allah ya ce wa laqad alimu tabbas sun sani liman ishtarahu wanda ya sai sihiri ma'ana ya aikata shi kenan ya sai ya bada imanin sa domin da ka aikata shi zaka kafirta ma lahu fil akhirati min khalaq ranar tashi alkiyama bai da wani rabu sai Allah ce wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum yayi muni abin da sun ka sayar da kawunan su da shi law kanu ya'lamuna da suna da sani to kaga can Allah ya ce wala qad alimu sun sani kuma nan kuma yace law kanu ya'lamuna kuma da sun sani to kaga suka ga kuma akwai cin karo cikin maganar a'a suna da sanin a hakikanin a shari'a haka ne abin yake amma law kanu ya'lamuna hina yarawna al'azab da sun sani lokacin da za su ganin azaba kenan bambancin sanin da sani kenan wancan sani ne wannan kuma sani ne tare da gani ba wai alkur'ani yayi kuskure bane eh mas'ala shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na al-mustadrak na Imam al-Hakim yake cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana an gane ko labari bai zamantowa tamkar abinda mutum yake gani da idonsa kina Allah ya bar mu ido wani abu shi yasa ma malam bahaushe cikin nashi hadisi na da yake kirkiro makan shi yake cewa ko ido suna kunya wato ko mutuwa tana kunyar tana kunyar idon mahaifi kamar yadda yake cewa amma wannan magana tashi ci to mas'ala kuma ta kafin ta karshe shine akan wannan mas'ala zakariya ba a shakkar imaninsa amma da Allah ya ce zai samu da sai ya ce anna yakunu li ghulamun kaga yake cewa yaya za a yi in samu da an gane ko ita ma maryam haka tace anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun a cikin kuma suratu wato ali imran tace anna yakunu li waladun a qissa ta zakariya da ali imran da kuma maryam duka gulamun ne amma qissa ta maryam a cikin suratu ali imran anna yakunu li waladun ne a cikin suratu maryam anna yakunu li gulamun ga dalibai masu har da alqur'ani sannan qala kadhalika allah yaf'alu ma yasha allah yana aikata abin da ya ga dama a qissar zakariya قال كذلك الله يخلق ما يشاء قصة مريم سبودا نن wajen kissa ta Maryam ana zancen halitta annabi Isa ne wanda suke cewa Allah ne sai an ka kawo ya khluqu don mi don a nuna maka cewa annabi Isa ba Allah bane halittarsa Allah subhanahu wa ta'ala yayi to dan haka dai ya ku yan uwa musulmi a nan za mu fahimci cewa ba a shakka imanin maryam ba a shakka imanin zakariya amma sun tambayi allah anna ya kunuri yaya zai kasance mini wato tambaya ce ta ban mamaki don haka alkur'ani ma ya zo da wannan kada wani mutum ya koma gefe ya rinka kawo irin waɗannan abubuwa yana cewa ko cikin hadisi an ka kawo ga magana a'a cikin alkur'ani akwai misalai da dama sai dai wanda bai fahimci wato alkur'anin ba wani lokaci sai kaga ya je ya afka cikin wani abu wanda in an koma cikin alkur'ani za a gano shi akwai mas'ala guda biyu da zan ka karkashin wannan aya saboda lokaci yana tafiya na farko shine waɗansu sun ce walakin li yatma inna qalbi dan saboda abokina ya samu natsuwa wai annabi ibrahim yana da mutum wani aboki ne sunansa kalbu to sai ce walakin li yatma inna qalbi abokina ne ke son ya samu natsuwa wannan fassara gurguwar fassara ce shi yasa ma ya kamata ɗaliban ilimi su kula wato ghara'ibu tafsir ko su yi bincike ma kan ghara'ibu tafsir tafsirai wanda suke na hayaniya wanda zaka iske al-firaqu dalla irin su shi'a da kuma sauransu da irin at-tafasir waɗanda zaka ganin yanzu turawa suna goyon bayan ayi fassara aya wadda ta dace da abin da suke so dan haka dai liyatma inna qalbi zuciya annabi ibrahim ake nufi kada ka zo ka fassara shi ka ce liyatma inna qalbi annabi ibrahim ranar aboki sunansa kalbu kamar yadda suke cewa wai Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha ka tai zuwa ga fir'auna wai ka tai zuwa ga zuciya saboda zuciya fir'auna ta innahu tagha ta yi girman kai ga ayoyi suna nuna fir'auna sarki ne a cikin alqur'ani ga irin abin da ya aikata ko kuma yadda Maryam ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsari ga Allah mai rahama gare ka in kunta taqiya in ka kasance taqiyan wai sunan wani mutum ne ake kira taqiyan sai ta ce in ma wannan mutumin ne irin waɗannan tafasirikin yan uwa za ku iske waɗanda karatun su bai nina ba bai nuna ba ko nina ko kuma waɗanda suna da son rai suna ka irin waɗannan tafsirai ya kamata a ji tsoron Allah don magana alkur'ani magana Allah ce canza ta fa wallahi akwai hatsari in kuma ilimin ka bai kai ba in kai yi kamar kai ma Allah ƙarya ne don baka samu wato abin nan ba amma in ka samu alat abinda zai taimaka maka fassara alkur'ani kai yi kuskure wannan kuma wani sha'ani ne kuskure kowa yana yin sa Allah ya gafarta mana wannan kuma muna suka bane zuwa ga wani mu ma ɗaliban ilimi muke muna buƙatar wato neman ilimi har zuwa ƙarshen rayuwarmu in Allah ya ba mu iko mas'ala ta ƙarshe ƙarƙashin wannan aya malamai suke cewa wato annabi Ibrahim cewa ya rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu annabi Ibrahim bai ce ba hal tastati'u an tuhyil mauta Allah kana iya rayar da matacci a'a kaifa yace sa'ala anil kaifiyya walam yas'al anil qudra ya tambayi yadda Allah yake rayarwa ba yana tambayar Allah yana da ikon zai aikata ko ba zai aikata ba wannan kuma matsala ce mai muhimmanci Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu to matsala ta gaba har yanzu muna cikin littafi na wato littafin Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi matsala ce ta 71 eh abin nan aya ta 260 dai har yanzu a cikin suratul baqara malam yace fa in qila fa ma fa'idatu qawlihi idan mai tambaya yace to menene fa'idar fadar Allah fasurhunna ilaika ai wato dammahunna ilaika wato ka taro su zuwa gare ka wa lafdhul akhdhi mughnin anhu ya kamata kawai a ce fa khudhunna ilayka sai an ka kawo surhunna da sadun kenan qulna al fa'idatu fiha ta'ammuluha kaga nan malin yana son ya kawo maka wato kamar iskali ne a fuskar balaga lafazi wata kalima ta zo shi yasa za ga malamai musamman na balaga zaka iske suna cewa me yasa duk kalmar da alkur'ani ya amfani da ita idan za a kawo wata wurinta ba za ta yi ba wannan albalaga alqur'aniyya kinan zaka ga bincike yanzu yana da yawa musamman zaka ga ustad doktor fadil samar ra'i yana da littafi sunansa balagatul karima fi ta'bir alqur'ani da kuma duk tafsirai manyan manyan malamai musamman wanda suke kula da lafazin alqur'ani zaka ga suna kawo shi irin su at-tahrir wa tanwir na imam ibn ashur malam yace to kulna zamu ce alfa'idatu fihi ta'ammuluha abin da yasa aka ce surhunna ilaika ba a ce ba khudhunna ilaika wa ma'rifatu wato ta'ammuluha dan ya ni'imta dubi inji malaman zauri ma'ana ya kura idonsa ya kalle su da kyau domin shi akhdhu yana nufin dauka amma surhunna yana nufin ka kura idonka ka dauko su ka dube su da kyau an gane ko eh, ta'ammuluha wa ma'rifatu ashkaliha wasifatuha dan ya san shakalinsu wato abin nan ana iya cewa shakal sifarsu da hausa ko kuma sifatuha ya san sifofinsu wa ashkaluha da kalolinsu irin yadda suke li'alla yaltabisa alaihi ba'da al-ihya'i kenan kada wato wannan abin ya rikita gare shi bai san bambancin su ba ba'da al-ihya bayan an rayar da su fa yatawahhamu annahu ghayraha zai tunanin kinin cewa ba su bane kila shi sa aka ce ya kura idon shi ya kalle su muna da wato kuma qira'a fasirhunna ilayka an gane ko imamu hamza da imamu abu ja'far da imamu ruwais su suka karanta fasir hunna ilaika an yi musadun kasra sauran baqiya sun karanta fasir hunna ilaika kada dalibin ilimi ya je wata qira'a wanda bai sani ba ya zabure ce wannan qira'a babu ta to Allah subhanahu wataala ya ganar da mu mas'ala ta gaba duk da yake da Allah ya kawo kissar kafin mu shiga wannan Allah ya bada labarin Annabi Ibrahim ya aikata wannan fasurhunna ilayka thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allah azizun hakim to Allah da ya ce Annabi Ibrahim yayi daga nan aka tsira kissar to sai malamai suke cewa malamai sun rinjayar da cewa Annabi Ibrahim ya aikata an gane ko kuma ya ga sakamakon abin da ya aikata tunda ba tunda Allah ya bashi umurni kenan babu wani abin nan ko kuma ya annabi Ibrahim ya ce bai da bukata shi kenan ya ya bari kuma Allah dai ya bashi dama amma malamai suke cewa kenan tunda ba a kawo yayi ba yayi kuma zai gani tabbas abin da Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawarin zai kasance zai kasance don ba a shakka kudura ta Allah da wannan ne dalibin ilimi zai fitar da wata ka'ida shine cewa idan alkur'ani ya kawo wani abu idan mai kyau ne a ƙarshen kissat ko labarin zai nuna maka abin mai kyau ne idan abin ba mai kyau bane zai nuna maka abin ba mai kyau bane wato al-uslubi ne na alqur'ani wanda yana da kyau ɗaliban ilimi don su faɗaɗa ilimin su su yi karatun al-asalibul qur'aniyya uslubin alqur'ani cikin abubuwa daban-daban zaka iya fitar da maudu'i he da maudu'i dubu uslubin alqur'ani cikin da'awa ka dauki ɗaya daga cikin waɗansu asalib uslubin alqur'ani cikin kawo kissa uslubin alqur'ani cikin waɗansu abubuwa dai uslubin qur'ani na tabbatar da kiyama uslubin qur'ani wajen tabbatar da imani da Allah uslubin haka ne zaka samu maudu'ai masu yawa fiye da maudu'i dubu za ka iya fitar da su wajen wato al'asalib al'ur'aniya. Allah ya taimake mu. Matsala ta saba'in da biyu a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Arrazi. Malam yake cewa fa in ƙila idan aka ce, kaifa madaha Allahul muttaqin ya an kai Allah ya yabi masu imani bitarkil manni cewa wato za su barin alman ma'ana sun bar almannu gorawa yin gori kai ma mutum abu ka ce in ba da mu ba ba kaza ba in ba da mu ba ba kaza ba wannan shine almannu kenan abin da ake nufi anan tunda almannu wani lokaci yana zakwa da wani abin nau'i na abinci nazzalna alaikum almanna wassalwa an gane ko sannan almannu wani lokaci yana nufin baiwa ba suwa to don haka nan almannukin abin da ake nufi da shi shine wato yin gori wana ha anil manni Allah ya yi hani akan alman yin gori aidan kuma kenan Allah subhanahu wataala ya yabi muminne ba sa yi an gane ko sannan kuma yayi hani kenan sai mu ce Allah yayi hani kuma muminne ba sa yi kuma sai ya yabe su da wannan aidan ma annahu wasafa nafsahu bil mannan tare kuma ce Allah ya sifanta kanshi da cewa al-mannan mai yin bori guri gorawa kenan fi nahwi qawlihi a cikin fadar Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa ga muminai. To nan sai a ce to kaka, laƙad manna Allahu Allah ya gora musu, to yanzu nan ya za a yi. Ƙulna malin ya ce amsa manna bi ma'ana a'ata, nan manna ana nufin a'ata ya bayar, kenan ya yi ni'ima, wa min hulmannan fi sifatillahi ta'ala, yana daga cikin yace daga cikin sifofin Allah almannan. An gane ko? to wannan cewa yana cikin sifofin Allah sai an yi bincike an tabbatar da akwai aya da ta tabbatar da wannan ko hadisi ba na tunawa dai a yanzu nan aya ko hadisi wanda ya kira sunan Allah subhanahu wataala da mannan ko hadisi don haka wannan yana buƙatar bincike minhu al-mannan fi sifatillahi ta'ala wa qawluhu famnun aw amsik bighairi hisab kuma Allah ya ce famnun kenan can cikin suratu sad Allah ya ce famnun ka bayar aw amsik ko ka riki ba ana nufin kai gori ba wa qawluhu da kuma fadar Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah yayi baiwa ga mu'minai a cikin suratu wato Ali Imran aya ta 164 ina fata an fahimci ni kenan malam yana bayani ne akan aya da cikin suratul Baqara ina fatan an fahimce ni wato ayoyin da suka zo ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha aya ita ce bai kawo ta ba kenan wanda ke so yi bayani kanta kada ku bata ayyukan ku da almannu abin da yake gorawa alhali shi kuma Allah nan ya faɗi a cikin suratu Ali Imran cewa yayi baiwa domin ba cikin suratu Ali Imran muke ba muna cikin suratul Baqara ne kenan wannan aya Allah ya malam ya kawo ta ne saboda kafa hujja akan abin da yake cikin suratul Baqara ina fatan ƴan uwa sun fahimta malam yace da abinda ake nufi laqad manna Allahu 'alal mu'minin ayat dake cikin suratu Ali Imran aya ta 164 ay an'ama alaihim Allah yayi musu ni'ima wa qawluhu da fatar Allah fa imma mannan ba'du kidan kafirai da ake zance in aka yi yaƙi sai kun ɗaure su fa imma mannan ba'du in kun ga dama ku yi musu baiwa ku sake su wa imma fida'an in kun ga dama su bayar da fansa ina fata an fahimci ni kenan kalma ta almannu nan ta zo da ma'ana ta yin kyauta ko ni'ima ai in'aman abinda ake nufi wannan aya tana cikin suratu Muhammad ko suratu Qital wato aya ta hudu ai in'aman bil itlaqi min ghairi iwadin ku yi musu baiwa ku yi musu kyauta bil itlaq ku sake su su kafirai min ghairi iwadin ba tare da sun ba da madadi ba ko sun ba da abin fansa wa manna bi ma'ana i'tadda bin ni'ma wa zakarha wani lokaci ana cewa manna ana nufin ka lissafa ni'ima kuma ka ambace ta wasta'zamaha kuma kaga girmanta wa huwa al-madmum shine wato abinda abba a so kenan ka yi ma mutum ka dawo kana cewa mun yi ma kaza mun yi ma kaza mun yi ma kaza mun yi ma kaza an gane ko kana ambatonta musamman a cikin mutane kana cewa shi ba komai bane musamman waɗanda suka yi ma mutum wata hanya ko suka ba mutum wani aiki ko suka yi ma mutum wani abu daga baya Allah ya ɗaukaka shi ya wadatu da su ko ko suka ga ya samu wani matsayi wanda su ba su samu ba sai su kuma cewa mutumin nan ba kowa bane kaza kaza kaza ne suna mantawa da cewa Allah subhanahu wataala shi ya bashi in ma wani matsayi ne in ma wata dukiya ce in ma wani abu musamman za ku ga irin waɗannan suna faruwa ga masu kuɗi galibi waɗanda yaran su waɗanda suka yi aiki karkashin su Allah ya ɗaukaka su ko ka ga wani lokaci masu mulki idan su yi mutum wata hanya kuma Allah ya bashi wani matsayi sai su dawo suna cewa tsohon yaron su ne ba suna faɗa ba don alfahari ko jin daɗi suna faɗa ne don nuna shi ba komai bane suna hasadar matsayin da Allah ya bashi haka ma fagen malamai za ka ga mutum ya karantar da wani mutum sai ka iske Allah ya bashi ilmi ya wuce malamansa karshe sai ka ga suna dawo suna cewa ai gare mu yayi karatu ai ba komai bane ai bai san komai ba ko abin da ya kama da haka wanda kuma ba muna cewa in mutum ya samu matsayi ba ko kuɗi ko ilmi ko mulki ya wulakantar da waɗanda suka yi masa hanya ko ya nuna su ba kowa bane shedan ne yake shiga tsakankanin mutane sai ya sa shi wanda aka yi ma ya rena wanda ya masa shi ko wanda ya din ya rena shi ma wanda ya masa sai shedan ya shiga tsakankani ai ta bugawa Allah kai muna tsari Allah ka shirya da mu gaba daya yan uwa musulmai mas'ala ta gaba mas'ala ta 72 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad al-Sheikh Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah balillahu yamunnu alaikum Allah shi zai yi muku gori an hadakum lil iman wato Allah ya shirya da ku ga imani min al-qism thani tana daga cikin wannan larabawan ƙauye suka zo suka musulunta kamar yadda asar suke faɗa sai suna ganin suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna alfaharin cewa an yaƙi larabawa da dama amma su kabilu su ba a yaƙe su ba sun zo sun musulunta to sai Allah ya ce yamunnuna alayka an aslamu suna maka gori na cewa sun musulunta Allah ce to qul la tamunnu alayya islamukum kada ku gora mini musuluncin ku balillahu yamunnu alaikum Allah ne zai muku gori an hadakum lil iman dan Allah ya shirye da ku zuwa ga imani to wannan kuma irin gorin yana daga cikin alqismu thani kulna malam ya ce zalika i'tidadun bi ni'matil iman wannan gori ne da aka yi musu akan an shiryar da su an ba su imani fala yakunu qabihan ba zai zama to mummuna ba bi khilafi ni'matil mal sabanin ni'ima ta wato dukiya ina fata an fahimce ni wanda kamar abinda bala yake son ya ce shi imani abu ne wanda yake ba a gani kenan kuma abu ne mai kima dan an yi maka gorin imani ba za a wato ganin abin nan an yi banna ba to sannan kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da shi da ansar yake cewa kuna iya goranta mini cewa an koro ni kuka karbe ni kuka bani mafaka kun yi kaza kun yi kaza yace to kuma ku tuna cewa Allah ya shiryar da ku na same ku batattu sai kuma Allah ya shirya da ku ta hanya ta kinan kaga wannan shi ma wato abin nan ne wanda duk da yake wancan yana da mas'ala ce khassa wadda ta taso bayan karin yakin Hunay malam yace wali annahu yajuzu an yakuna min sifatillahi malam yace kai kuma amsa dai yana yiwa a samu a cikin sifofin Allah ta'ala madaukakin sarki ma huwa madhun fi haqqihi abinda shi ga Allah yabo ne zammun fi haqqil abdi amma kuma game da bawa sai ya zama to abin zargi ne kal jabbar wanda yake mai tinƙahu wal mutakabbir mai girman kai wal muntaqim mai azabtarwa to duk da kinan muntaqim ban san nasin da ya tabbatar da sunan Allah al muntaqim ba sai dai wallahu azizun zuntiqam shi dai ne yake zuwa wa nahwi zalika dan haka dai shi aljabbar da almutakabbir su sun tabbata a cikin nassi in ka diba cikin karshen suratu wato alhashr huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر to da haka sunayen Allah ba a tabbatar da su sai an samu nassin da ya tabbatar da su ko na alkur'ani ko ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta to dan haka dai kenan malamin nan yana son ya ce shi ko da sunan Allah almannanu ya zamanto abin yabo ne gare shi to shi ba tunda an hana shi ai ba yabo bane gare shi to wannan shi ya kamata ba da yawa daga cikin mutane su gane dan wannan shi zai kai mu akan mas'ala mai muhimmanci al-iqtida bi af'alillahi ta'ala malaman aqida sun fitar da wata mas'ala kadiba cikin manhajul istinbat na wato Fahad Mubarak magister da aka yi a kasar Saudiya a Jami'at Malik Saud shin ya halatta ai koyi da ayyukan Allah misali waɗanda suke cewa wanda yake luwaɗi in an kama shi wasu malamai suka ce za a kashe shi wasu suka ce a'a za a kunna masa wuta a ƙona shi waɗansu suka ce a'a za a kashe ta ƙololuwar dutse a sako shi to kowanne daga cikinsu ya kalli wasu daga cikin ababe waɗansu malamai da suka ce suka ce hadisi ya ce idan aka samu mutum yana aiki da mutanen annabi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih ko kashe wanda yake yi da wanda ake yi ma duk da yake kashe wanda ake da wanda ake ma akwai sharuɗa shin suna da hankali ba mahaukata bane shin shi wanda ake yi ma ba tilastar da shi aka yi ba duka waɗannan ababen suna daga cikin abin da ake hankalta ma to amma shi hadisi ya zo ya ce a kashe ya zama to mujmal shi yasa waɗansu suka ce a'a haddi na shari'a za a sa takobi ne a fille kan mutum a kashe shi in ba nasi bai zo kamar mai zina ana jefe shi to amma su waɗanga mutane annabi lutu mujmal waɗansu daga cikin malamai suka ce a kunna musu wuta tunda Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijji waɗansu suka ce akai akai su kololo dutsi a sako su saboda mi saboda Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha to duk da ke waɗansu malamai sun ce ana iya haɗa duka waɗannan in yana yiwuwa amma abinda muke ganin yafi sauki ko mazhabar da munka rinjayes ba laifi a kashe su da takobi tunda abinda ake bukata mutuwa su ce to wannan mas'ala tana da alaƙa ne da al-iqtida bi af'alillah sannan tana da alaƙa ne shi kashe mutane annabi lutu shin ana yin haddi da abin da shari'a ta hana tunda azabtarwa da wuta abu ne wanda an hana shi to waɗansu suna ita a'a idan ya halatta a yi koyi da ayyukan Allah ga lokacin da musu ukuba to nan za a yi waɗansu malamai su ce a'a an hana azabtarwa da wuta kamar yadda mutum idan ya kashe mutum ta hanyar sabo to idan wanda zai kashe shi sabo ne to ba zai yi ba misali mutumin da ya kona wani ya kashe shi ai kona mutum bai dace ba to tunda shari'a ta hana a kone to ba za a kona shi ba amma sai a sa takobi misali sai a wato kashe shi kamar abin da suke cewa ko kuma misali mutumin da ya ɗauki karamar yarinya ya mata fyaɗe da gangan ko mutanen da suka yi mace fyaɗe suna da yawa sun san ba za ta iya ɗaukar nauyin su ba har suka kashe ta to idan aka zo za a kashe su shin yanzu su ya za a yi a kashe su tunda shi fyaɗen ba za shi yi ba a ce namiji za a yi masa fyaɗe kaga wannan ba zai yiwuwa ba ko kuma mutanen da suka je suka yi ma wani luwaɗi misali sun kai su goma ko sha biyar har suka kashe shi ta fuskar luwaɗi to tunda an ce irin yadda suka kashe za a kashe su su idan za a ce a yi musu luwaɗin a kashe su ai shi wanda zai yin saba ma Allah zai yi to kaga nan ba za a yi irin abin da sun ka aikata ba amma yin koyi da ayyukan Allah malamai suke cewa abu ne wanda ya halatta in an faɗi Allah yana da sifa ka yi ta in ba an samu nassin da ya hana ba kaga at-takabbur shi wannan Allah ya siffantu da shi amma bayi an hana musu su yi mi su siffantu da shi ina fata an fahimta kenan in ka siffantar da shi Allah subhanahu wataala zai walakantar da kai to gidan wannan ba zai shiga ciki ba amma yanzu misali da an ka ce Allah shakirun ne mai godiya to ba laifi ka yi godiya kuma wannan ba shi ke nuna dan an ce Allah yana godiya ba bawa yana godiya ya zamanto kai ka iya yin abin da Allah yake yi ina fata an fahimci ne mushabaha cikin ayyukan ne amma tun da zatin ka ya bambanta da zatin Allah dan kai koyi da Allah ba ana nufin kana iya yin abin da Allah yake yi ba domin yana daga cikin mas'alar da ta aqida take ba mutane wahala in an zo an faɗi sifofin Allah sai ga wani yana zabura na cewa a'a ba ba hannayen Allah ake nufi yadda misali bal yadahu mabsuta sai ce ai Allah bai da hannaye duk da yake ya zo cikin hadisi kilta yadayhi yamin duka hannayen Allah na dama ne nan ya kamata ka fahimci cewa ita kalima ana gane ma'anarta ne lokacin da aka danganta ta zuwa wani abu yanzu misali mu ɗauki kalma ta ar-ra's tana nufin kai in mun ka ce ra'sul qitta kan musa ko kyanwa ko magi ra'sul kalbi kan kare sannan ra'sul insan kan ɗan adam ra'sul jabali kan dutse ko ƙololuwar dutse to kaga kalima guda ce amma danganta ta zuwa ga waɗansu abubuwa sai ta bambanta ma'anarta to su waɗannan halittun da ka sani kaga ka a zahiri da an faɗa maka yanzu kana bambantawa to shi Allah tun da laysa ka mithlihi shay baka san yadda yake ba kakkate zuwa bi dan kaifiyya ba sai ka nemi wata kaifiya baka san yadda Allah yake tunda baka san yadda Allah yake ba kai dai ya danganta abu zuwa gare shi ka bar shi haka nan yake dangatuwa zuwa gare shi ya ma'anarsa take ya kaifiyar shi take baka sani ba amma ma'anar hannu an santa ma'anar ubangiji an santa ya hannun Allah yake ba sai yadda hannun Allah yake ba ya huskar ubangiji take ba sai yadda huskar ubangiji take ba amma ya ba da labari yana da kyau yan ɗaliban ilimi su fahimci wannan musamman akwai wata magana mai muhimmanci ta Sheikh Muhammad Al-Amili Shankiti a cikin wannan mas'ala da ya kawo wata muharar da yake yi yake cewa duk wanda Allah ya siffanta kanshi da wani abu ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta wato Allah da wani abu kenan ta hanyar wahayi dai labarin ya zo masa tunda mun san wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha sai yayi jur'a in jimalan ma'ana ya cije har ya kai inda ya kore ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa da shi an gane ku ya kore ma wato Allah abinda Allah siffanta kansa da shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta Allah da shi wanda ya samu ta suka wahayi tunda mun faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha mallan yace fa ka annahu yaj'alu nafsahu a'lama billahi min Allah wa a'lama billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mallan yace subhanaka hadha buhtanun azim idan Allah ya tabbatar maka shi da abu ka kore ma Allah shi kace ba haka nan na ba Allah bai da shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta Allah don abu kace a ba haka nan na ba Allah bai da shi to kamar kana ganin kafi Allah sanin shi ubangijin shi yasa Allah ya tabbata maka shar abu ka kore ko ko kana ganin kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanin Allah ne shi yasa ya faɗa ma Allah wani abu ka kore shi zuwa ga Allah yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan ko da za a kore wani suna a ce ba sunan Allah bane sai in an samu dalili karina wadda ta kore wannan misali daga cikin sunaye na Allah kamar da suke kawo akwai addahar da waɗansu suka ce addaharu domin ya ce fa inni ana dahar ni ne zamani malamai suke cewa a'a na akwai karina take nuna Allah ba addaharu bane bai daga cikin sunayen Allah saboda ya ce shi ke juyar da zamani uqallibu tunda Allah yana juyar da zamani kenan ko ba a ce Allah yana juyar da kansa na an samu karina ingantatta mani'a wadda take hana wannan don haka yan uwa musulmi babi na sifofi akwai wani ɗalibin ilimiya ya yi bincike wato na majistar in bambanta ba mas'aloli al-masail al-aqdiyya ya fitar a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an wanda wannan littafin da dama malamai Sheikh Sudais limamin masallaci Makka shi ko ya fitar da al-qadaya al-usuliyya a cikin littafi na adwa'ul bayan Sheikh Sudais Abdurrahman Sudais malamin wato haramin Makka mai bada wato abin nan mai bada sallah a masallacin makka shi kuma sheikh sa'udu shuraim ya fitar da mas'aloli na aikin hajji a cikin adwa'ul bayan almuhimmu dai littafi ne wanda yake mai muhimmanci wajen fitar da mas'aloli ko na aqida ko na balaga ko na wani abu da kuma ma ɗaliban da suke so su yi bincike akan ulumul qur'an sai ka zaɓi wani tafsiri ka fitar da ko mas'aloli na hau in binciken nahau zaka yi ko na sarf ko na aqida ko kuma na qira'at ko na wani abu gashi nan dai kuma ka fitar da tasirin su a cikin al-ahkam da kuma wato at-tafsir kinan sai zaman to dai akwai babi mai yawa saboda ɗaliban ilimi su san yadda za su iya zaben wato bahas kaga in ka ce mas'alolin aqida a cikin littafi kaza idan aqida ce ta ahli sunna lafi alau idan ma kuskure ne malamin yayi sai ka fitar da wato kuskure na aqida a cikin littafi kaza idan littafin bai da girma ko kuma ka zabi waɗansu wato ayoyi da malamin yayi kuskure ka fitar ba tare da kuma rena malamin ba in ba ya zama mutumin da ya yi rubuta littafin ba wato aƙidar ta kafirci yake kawowa kuma da gangan yake yi sai ka nuna wannan don haka dai mas'aloli suna da yawa waɗanda ɗalibai za su yi bincike kuma su san yadda ake bincike da zaɓen maudu'i malam na ja bayanai yan uwa a yi haƙuri abin da ya kawo shi cewa akwai sifofin da suna iya zamantowa wajen Allah in an faɗe su sifofi da ba su da matsala wajen kuma abin nan bayi idan aka faɗe su za su zamanto wato ba nagari ba amma wajen Allah ta zamanto daidai domin sifofin ubangiji suna bambanta da sifofin bawa muna dan fita ne cikin bayanai saboda muna ganin bayanan suna taimakawa wajen fahimtar mas'alar da malam ya kawo kuma da amfanin kawunan mu gaba daya mas'ala ta 73 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah ya ce a yawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku yana son an takuna lahu jannatun ya kasance yana da janna wato danga ko lambu ko kuma garka min nakhilin do ana faɗa min nakhilin na itacen dabino wa anabin da inabi thumma qala lahu sannan kuma Allah ce lahu fiha min kulli thamarat kenan yana da dukkan nau'i na 'ya'yan itace an gane ko aya ta 266 qulna kenan ya za a yi Allah kawo nakhilin da a'nab abinda malaki sun yi ci kenan nakhil ai dabino ne a'nab inabi ne kuma ce lahu fiha min kulli thamarat yana kuma dukkan ƴaƴan itace to ai ya kamata ya ce lahu fiha min kulli thamarat ba sai ya kawo nakhilin da a'nabin ba shine wato abinda wani zai iya fahimta an ce dabino an ce inabi kuma an dawo an ce dukkan ƴaƴan itace na jin daɗi na marmari to kaga kawai a ce ƴaƴan itace na marmari a ilimin balaga wani zai iya fahimta haka ga kamar cikin alkur'ani akwai hashu wata magana wadda babu amfanin da yasa aka kawo ta shi yasa malam ya kawo wannan dan mu fahimci mas'alar da kyau qulna malam yace to ga amsa lamma kana nakhiru dama ana cewa qulna yawwa mutun saboda akwai sabani wajen malamai shin zaka ce qultu ni ne fada ko qulna mu muka fada a cikin bincike kace ana ko nahnu mas'ala ce wadda take a cikin ilimin adab na duniya an yi amfani da ita wasu na ganin ka ce mu saboda kai ba kai kadai bane kana rayuwa cikin al'umma wasu na ce a ka ce ni to sai waɗansu malamai suka ce in ka ce kulna kamar uslubi ne na girman kai mu muka ce sai malamai suka ce a'a yana yiwuwa mutum yana ganin shi ba shi kaɗai ya faɗa ba tawadu'i ne saboda akwai malaman da suka karantar da kai kafin ka kai wani matsayi to kana amfani da cewa ba kai kaɗai ba ne kenan kawai sai ka ce kulna don tawadu'i ko kuka ce kultu na faɗa waɗansu malamai suka ce a'a duk wanda kai amfani da shi in dai ba don girman ka bane saboda in ka ce qultu kamar ilimi kai kadai ne ma kake faɗa kenan ma abin kai masalolin da ka karanta cikin littattafai ai ba littafi guda bane to in ka ce qultu kenan kamar kai ne ma ka ciro abin abin nan mas'ala ce wadda malamai a wajen bahasi suna kama ɗalibai da dama kenan dai malamai suke cewa idan mas'ala ce zaka bayani kana iya cewa kulna idan kuma ra'ayi ne wanda kake son ka bayyana kai ka tafi akan shi to sai ka ce qultu don ka ɗauki mas'uliya ta faɗar abin da ka faɗa. kaka ce malam ya girman kai kullum shina cewa kulna kulna kulna kulna malam yace amsa lamma kana an-nakhil wal a'nab lokacin da ya kasance cewa an-nakhil wato itacen dabinai ko wato dabino wal a'nab da ƴaƴan inabi wato akrama shajari su an mafi su an mafi karamci mafi daraja na daga cikin ƴaƴan itace wa aktharaha manafi' kuma su suka fi wato amfani khassahuma bizikri sai aka keɓance su da ambato wa ja'ala aljannata minhuma an gane ko wato sai an sanya kamar aljannar ta keɓanta da waɗannan ababe kaɗan su kaɗai wa in kana fiha wato ghairuhuma kenan ko da ku a cikinta akwai waɗansu waɗanda ba ita ba tagliban lahuma sai an ka rinjayar da su wa tafdila da kuma fifita su ma'ana ko da tana da waɗansu to ga abin da aka fi bukata wannan shine abin da malaman wato ulumul qur'an da malaman usulul fiqh an gane ko da malaman balaga suke kiransa al-itnab wani nau'i na itnab imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo wannan sai ka iske an kawo abu amma shina da asbabu da dama zan ba da misali a cikin alkur'ani yana da yawa kaga Allah subhanahu wata'ala yace tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu ah to ya mala'ika jibrilu yana daga cikin mala'iku amma ana son a nuna shi yana da wata daraja ne ta daban shi yasa aka keɓance shi da ambato ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku da kuka yi imani wato ya ayyuhallazina amanu ruk'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku to ai da ruku'i da sujada da suna daga cikin bautar Allah amma an keɓance saboda wani muhimmanci shi yasa irin wannan zaka ganshi cikin alqur'ani yana da yawa kasan uslubul itnab ne uslubul itnab itnab wato ana yawaita magana saboda wani dalili da yasa ya kamata ka diba alal aqalli da cikin albalaghatul wadiha ta Ali Jarim da sauran abokin guda da kuma mu'jamul balagatil arabiyya na ustaz Dr. Badawi Tabana da kuma al-itqan fi ulumil Qur'an babi na al-itnab kaga yadda malam ya kawo da kuma mafatihut tafsir na ustaz Dr. Ahmad bin Sa'ad al-Khatib shi ma a inda ya kawo al-itnab kaga yadda shike musamman dai al-itqan ya yawaita bayani akan sa don saboda ɗalibin ilimi ya fahimci ina ne aka dosa irin waɗannan mas'alolin idan mutum bai ginu ba akan ka'idodin ilimi saka ga amsa za ta yi masa wuya alhali ko cikin qur'ani yana da yawa kaga na na kawo misalai tanazzalul mala'ikatu war ruhu sannan kuma ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun da dai sauransu cikin ayoyin ba za mu iya cewa za mu kawo su ba amma dai yana da yawa mun dan ba da misali a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ganar da mu mas'ala ta gaba mas'ala ce ta wato 74 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila qawluhu ta'ala idan aka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayar mutane tare da ilhaf ma'ana suna matsawa ya dullu bi mafhumihi ala annahum kanu yas'aluna an-nasa bi rifqin yana nuna cewa suna tambayar mutane amma bi rifqin tare da wato abin nan cikin uslubi kyakkyawa tare da ladabi ba tare da matsawa ba kuna cewa fa kaifa qala ya akai Allah ce yahsabuhumul jahilu wanda bai san su ba nan ba ana nufin jahili wanda bai karatu ba a'a wanda bai san halayen su ba aghniya'a yana zaton su cewa su waɗannan mutanen mawadata ne min ta'affuf saboda kame kai to qulna mallin yace almuradu bihi naf almuradu bihi nafyu su'ali ana nufin akori suna tambaya wal ilhafi da kuma matsawa jami'an gaba ɗaya. An gane ko, ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah, an gane ko, la zalulun tufirul arda, waɗanda aka ce su yanka saniya, sai aka ce la zalulun, ba wadda take horarra ba ce, tufirul arda take noman ƙasa. Kenan ita na farko ma ba a koya mata noman ba ma, kuma ba ta yin noma. Kenan an kore abubuwa guda biyu. Ya malam ya kawo baiti na sha'ir, la yaghmizu saqa min ainin wala wasabin saƙin wa ainin wala wasabin fayyagmiza hakinan almuhimmu dai an kore bai da laisa bisaƙin an gane ko bisaƙihi ainun kinan sha'iri ya ce la yagmizu saƙa amma yana nufin ma hatta da saƙa ɗin bai da shi wato ma'ana kwata-kwata ma ya kore abin da gabar take da shi balle ma a kawo zancen aikinta wannan kuma shi zai kai mu yan uwa kafin mu shiga cikin karatun mu na gaba insha Allah ta'ala shine cewa ahkamun nafi suna da muhimmanci ɗalibin ilimi idan bai san fahimci nafi ba zai je afka cikin banna wani lokaci za a kore abu ana nufin bai da amfani da Allah ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fala an saba bainahum yace babu nasaba babu dangantaka an kai tashin alkiyama alhali yace yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani yana nufin bata da amfani wala yatasaaluna ba sa tambayar juna kafin ayi hisabi idan aka hisabi za su tambayi juna wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun su kafirai su ma mu'minne wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin na ana nufin babu amfani fala an saba bainahum bata da amfani wani lokaci sai a kore abu ana nufin ba shi kadai bane bai cika ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aikin da'a bane ko dubi gabas ko yamma kenan kawai sai ka nuna qur'ani ma ya nuna kenan sallah bata ma daga cikin ibada amma ana nufin ba shi kadai bane aikin da'a ko ko cikar imani waɗanda cewa ba ba na fiyul kamal bane suna cewa babu shi a cikin abin nan kadi ba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur zaka ga wannan sannan kuma wani lokaci sai a kore abu ana nufin abin biyu aka kore da fi'ilin da kuma kaidinsa wani lokaci sai zamanto a'a kaidin ne kawai aka kore misali a cikin suratul anbiya Allah subhanahu wataala yake cewa game da zancen annabawa wa ma arsalna wato min qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba mu taba turawa a gabaninka sai manzanni mazaje kenan da suke shakkan mutum ya zo musu wato abin nan annabi ya zo mutum namiji nuhi ilaihim muna musu wahayi sai Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta sani in ba ku da sani sai Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama ba mu sanya annabawa ba jiki la ya'kuluna ta'ama ba sa cin abinci to idan haka haka ce haka sai mu ce annaba ai ba mutane bane tunda ba su da jiki a'a nan abin da ake nufi jasadan la ya'kuluna ta'ama ba mu sanya su jikin da bai can abinci ba masabbun nahi shine la ya'kuluna ta'ama ba jasadu ba in dan jiki jiki ne amma ba jikin da bai can abinci ba shi yasa ahkamun nafi suna da muhimmanci kadiba cikin mafatihu tafsir na ustad doktor ahmad sa'ad al-khatib kuma kadiba cikin littattafai na usulul fiqh kaga ahkamun nafi da kuma asalibun nafi da sauransu saboda a fahimci nasoshi inda suka sama gaba nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya tafi yan uwa sai darasin mu na gaba in Allah ya ba mu iko darasi na 22 insha Allah za mu ci gaba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh